شفيع بن أبي القاسم مصطفى محمد za mu tashi daga aya 215 suratul baqara yas'alunaka ma za yunfiqun yas'alunaka ma za yunfiqun za su tambaye ka wannan amsuwa ne ga tambayar da aka yi ba an ba da labarin za a yi tambayar ba ne an riga an tambaye manzo Allah dangane wannan tambaya ne za su tambaye ka ma za yunfiqun menene za su ciyar makanci musu cewa infaki wato duk sarrafa na me za mu sarrafa na dukiyoyinmu muna da dukiyoyi muna so mu bayar saboda Allah ya za mu yi daga wani dukiya wani idari kuma zuwa ga wani tun da ainihin amsa sai aka ce ulma an faktun min khairin farilwa da na yin wal'adari don nan ya ce ainihin tambaya din ya hada da tambaya dangane da infaki ya hada da wa za a yi mai infaki in ka ce mai zan bayar har wala yau akwai wazan ba saboda haka a nan sai aka faɗi wanda za a ba sai aka faɗi inda za a sarrafa in za a bayar wa za a ba wannan kuma ya ansa mai za a ba ɗin a lokaci guda za su tambaye ka mai za su bayar saboda allah ke sai allah ta'ala ya ce kul ma anfaqtum min khairin ka ce duk abin da kuka bayar na alkhairi ma'anan khair dukiya khair ya kan zo da ma'anan mal dukiya kawai lagai kamar kutuba alaikum in tarak idza hadara alaikum wal maut in tarak khairan al wasiyyah in tarak khaira ma'anan ya bar dukiya khair ke to nan ma ya zo da ma'anar khair ya zo da ma'anar dukiya ne wato abinda kuka ka bayar na dukiya to falil walidai to ga iyaye biyu ne uwa da uba ko sun sama iyayen tuna ce iyaye jimlar su ko mun saman su ya hada da iyaye biyu da kakanni hudu da kuma ma kai ta zuwa sama ya kan saba da sunan su iyaye duk wanda ka gano roga daga tsatsansa to uba yake gare ka to ka ce ga iyaye wal aqrabi da na makusanta makusanta wanda ya fi kusa sannan wanda yake bi da shi sannan wanda yake bi da shi a cikin babin gado an nuna yadda kusanci yake kusanci ya nuna wanda suka fi kusa su ne iyaye da 'ya'ya sannan kuma yan uwa da kakanni sannan ammomi da kaloli da yayansu to sannan kuma duk wanda ya kuwa kusa ko ya yi kusa ya fi na nesa wanda ya fi kusa shi ya fi kusa fiye da na nesa a kusanci din kusanci din akwai kusanci ɗage ɗabakokin nan uku iyaye da 'ya'ya su ne ɗabakan farko yan uwa kuma su ne da 'ya'yansu su ne ɗabaka na biyu sai amomi da karori su ne ɗabaka na uku sannan kuma ka zalik a tafi haka ruwan da ya kusa kamar yadda ya zo a hadisin amir mumini cewa ainihin za a ba shahidi ceton danginsa mutum dubu saba'in wasu a wani hadisi an ce sun wanda ce dubu saba'in aka ce har za ta kai ma mutum biyu za su rika kusuma da juna akan cewa na fi ka kusa da shi yana ce ana fi ka kusa ko yana nasa shi a sa sunan sai tun da an ce danginsa ne wani sai ce to ai uban kakan mu ɗaya sai ce eh uban kakan ku ɗaya to amma ni kuma kakan kakan mu ɗaya ce to kana kaga na fi ka kusa ce to ai ni kuma ta wajen uwa da wajen mahaifiyarsa ‘ya'yan mata miki wasa in mata ce kaga ni ma na zo kusa tun sai yana neman a ce shi ne aula da a ce ta fiye da wancan kaga to shine kaga wato ainihin akarabi na makusanta duk lokacin duk lokacin da wani ya fi kusa shi ya fi ya fi wancan shine aula ulul arhami ba'dhum aula bi ba'd fi kitabillah wal yatama da marayu marayu maraici na rashin uba nan ya ce ma kullu man la abalahu wala mal to da maraici na rashin uba da maraici na na rashin abin hannu domin asalin kalmar maraici shiga halin tausayi wanda dai ya zama abin tausayi sunansa maraya amma dai na rashin uba yana shi ne asali to wal masakin da miskinai su ne su ma kalmar miskini shi ma yana nufin abin tausayi ne wanda suke mabukata ainihin da fakiri da miskini wani lokaci sukan zo amma ana cewa ainihin fakiri halin shi ya fi tsanani akan miskini amma nan ya fassara su ma da fukara fukara da masakin duk ɗaya ne marasa shi ne amma kuma kila fakiri nasa ya fi tsanani akan na miskini don miskini wanda ya shiga halin da a tausaya masa to wabni sabil da kuma matafi ɗan hanya kenan ake ce masa a dogace ɗan hanya ma'ana matafi wanda ainihin yake tafiya guziri yanke masa to wadda kaga nan sai aka faɗi masarrafan infaki masarrafan infaki maimakon me za a yi infakinsa me aka tambaya ma za yunfiqu me za mu me za mu bayar kamar ana tambayan dan na wani mikidari na dukiyanmu to a amsa sai aka ce ga waɗanda za a ba to tambaya za ta taso to me za akwai akwai akwai wata aya tana nan da sannu za mu kawo gare ta ya tsaro na kama za yin fiƙo na ƙulil afu wannan ba kawo shi nan ba da yake alƙurani wani ba'adi na fassara wani ba'adi kaga a wani wuri an ba da amsa an ce al'afu wanda yake nufin birbishin bukata kana da shi ka biya bukatar kanka a wannan abin da ya sama to daga shi kake kake infaki na'am akwai akwai har akwai muwasati har ma akwai isari da isari da muwasati duk kuma wa'ansu matakai ne da suka wuce afu afu birbishin bukatar kuma muwasati ku daidaita na san a wani karatu bayan mun magana kan muwasati yake cewa kamar mutum yana da yana da 25 kai kuma kana da 75 sai ka ce muwasati sai a haɗa araba daidai kowa sai ya tashi da hamsin hamsin muwasati ke to isari ko shi ne fifita wani ma kai ka baya da ka bashi kai ka rasa wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa to kaga afu mataki ne na farko akalla dai shi aka dora sannan kuma in kai muwasa ce kaga kafi wanda ya na afu ko kuma in kai isa rifa shi kuma ya fi to bayarwa wanda yake zuwa da sunan ihsani ana cewa a hukuncin shari'a wajibi ne cikin wajibobin addini kamar zaka bayarwa saboda allah wajibi ne kamar zakka sai dai ita zakka an ƙayyade ta an ce a dukiya keɓantacce in ya kai wani mikidari keɓantacce a daidai wani lokaci keɓantacce kuma za a ba da wani gwargwado keɓantacce an ƙayyade a ce misali an ce dukiya kaza ba kowace dukiya aka ce in ta kai kaza mikidari kaza kuma kaza za a bayar daga ciki in ya kai lokaci kaza to shi wannan wajibi ne an kallafa maka bayarwa in baka bayarwa ba ka yi haram kuma za an kallafa maka an ƙayyade maka shi kuma isa ne wajibi ne amma sai aka ce maka ya rage maka kai ko ka yi da yawa ka samu lada mai yawa ko ka yi kaɗan ka sami lada ɗan kaɗan ko ka ƙi ka hana ma kanka lada ka ce ba ma baka sami in ka ƙi ma zai iya zama zunubi tunda wajibi ne da ba a kayyade maka ba an bari a hannunka to amma in aka zo in ka zo kaga wannan ma- gwargwadon abin da aka bi mai za ka bayar daidai gwargwadon hali ko ba lura ba kamar da a sannu za mu karanta afu da kuma muwasati da isari duk za mu karanta to sannan kuma wa ake ba ga su sai aka lisanta makusanta a wani iyaye sannan makusanta sannan miskinai sannan matafiya wanda guzurinsu ya kai wa ma taf'alu min khairin fa inna allaha bihi alim duk abin da kuka aikata na alkhairi to Allah yana sani wato kaga wannan uh, wa'adi ne da cewa tun- ma'ana za a yi muku sakamako tunda Allah ya san kun bayar ka bayar mai yawa Allah ya san ka bayar da kaɗan Allah ya san ya ka daidai gwado ya ka duk dai duk dai yana nan a rubuce ainihin kuma da sanu za mu ga wasu ayoyin infaki daban-daban a cikin wannan sura da waɗansu surori na gaba wanda har ma in ka dunga jin infaki sai ka kai ya ma halatta ka riƙe wani abu ba kai ta bayarwa ne saboda ana ƙarfafa gwiwa kan bayarwa to duk abin da ka bayar to Allah yana sanin shi ne yana cewa laysa shay'un bi khairin min al-khayr min al-khayr illa thawab ba ba ba ba wani abu da za a ce mishi alkhairi sai sai sai ladan sa kamar yadda ma ai wani abu ba a ce mishi mummuna sai ikabe wannan ci fadin Amir Mumin Anajir Balal menene alkhairi abinda ake samun ladan shi menene sharri wanda zai kai ga uku duk abin da za a sami hukubansa gobe kiyama sunansa shari duk abin da za a sami ladansa gobe kiyama sunansa alkhairi to duk wani abu da aka ce maka alkhairi ne in akibansa ba lada ne a lahira ba to ba alkhairi ba duk abin da aka ce maka sharri ne in akibansa gobe kiyama ba ukuba ba ne to ba sharri ba to dangane da wannan kun ga wannan mut- bayan an gaya muku cewa ba ku za ku tsammaci za ku shiga aljanna ne sake sai kuma magana ya zo kan batun kuma infaki kaga ainihin s- banda sadaukar da rai da daura wahala har da kuma na dukiya an ce dan adam yana da yana- dukiya a wurinsa tana da wahalar bayarwa an ce har yana ba da ransa yana iya ba da ransa bai ba da dukiyarsa al'amarinsa yana da ban mamaki ba mu san abin da ya haɗa shi da abubuwa shi ne mai son abubuwa ne saboda haka ne ma za ka ainihin za ka ga mahaukaci in mutum mahaukaci dubura sai ka ga ya tara wasu totuwan masara da wani ɓawon rake da gwangwanin madara da sauransu in aka taɓa masa kuma za a yi ji daɗi kayansa ne to sauran mutane su ma mahaukata ne irin shi su ba za ka ga sun tattara rigunan da ba su sawa sun tattara wa'insu abubuwa da yawan gaske su ba irin wancan mahaukacin ne bambanci dai kawai shi wancan ana ganin shi to ba dai tuburan din ne ba su gane ba ne zaka ga sun ajiye kuma in aka taɓa musu abin za ka ga ai rigima za a yi rigima kun bai da wani amfani a wurin sun tattara sun tattara sun tattara to shi dan adam haka yake kullun ya tattara abubuwa karka ya karka ko ka taɓa musu za a yi rigima to aka ce s- to sai sai aka ce to bayar saboda Allah bayar saboda ba ka bayar saboda Allah kuma lada za ka samu to duk lokacin da ka ji kulfa yana nan tafe cewa duk lokacin da ka ji an ce takalifi ba ga da dan wahala to akwai dan wahala saboda haka bayar wannan sai mutum ya fi karfin zuciyarsa ya dauka ne to ka ka ka kai jarumtaka wajen nan ka fi karfin zuciyarka ka dauka ka bayar saboda Allah wa za a ba gashi na an gaya maka to kaga shi ma wani nau'i ne na hanyar hanyar aljanna kenan ko kuna tsammanin za ku shiga aljanna ne har tun ba abin da ya je wanda na farko ya zo muku ba to kaga kuma sai aka ba da batun infaki Ah, nan yana cewa an tambayi an tambaya dangane da munfik ne su ila anil munfik abinda za a baya ko ujiba bi bayanin masra sai aka ansa da bayanin inda za a sarrafa me aka tambaya maza maza ba a ce ga wane zan in faƙi ba sai aka ce me zan bayar me zan bayar yana nufin yana koma ga dukiya din ne ko ma'ana me zan ɗauka in bayar to sai aka amsa da wa ya kamata ba ya ce li'annahu a hammu domin shi ya fi muhimmanci wa za a baya fi muhimmanci idil nafaqatu la ta'taddu biha idza waqa'at la ta'taddu biha idza waqa'at mawqi'a ainihin munafaqa ba za a ba za a dauke ta na mafaki ne sai ta zauna a mazauninta kuma aka ce har wala wannan tambayan ma har ya dunkul ya hada hadda masraf din wato amma da yin fiquna din nan da suka tambaya har wala yau sun tambayi me ya zuwa wani ko da ba ambata ba a cikin ayan a ruwaya an ce wani mutum sunansa amur bin jamu al-ansari yana da dukiya mai yawa sai ya zo ce ya rasulallah ma ma ma nunfiqu min aw amwalina ma nunfiqu min amwalina wa aina nadha'uha to kaji asalin tambayin ya salo maka dinki tambayin da ya ce ma nunfiqu min amwalina me za mu bayar daga dukiyoyinmu wa aina nadha'uha aina kuma za mu sa dukiya wato ga wala kuma za mu ba ma'ana to fa nazara sai wannan aya ta sauka wa ma tafa'alu min khair sai wannan aya ta sauka ta cewa يسألونك ماذا ينفقون قل ما ما أنفقتم من خير فللوالدين Naga ruwayoyi daban-daban a kan batun wannan asalin wannan aya din amma dai wannan ya wadatar wani mai suna amr bin jamu al-ansari shine ya tambaya din to kuma tambayar ta sa ta ta nuna ya nemi bayanin ya ya nemi ina me zai ciyar kuma ina zai ciyar wato me zai bayar kuma ya ba wani saboda haka saboda ka ainihin amsa din sai aka gaya masa na yadda zai bayar amma a cikin bayan na ce da ke ayo suna fasara wasu akwai ya salo na kama za yin su kona ulul afu yana to kaga wannan ko ba a ce maka afu ba kaga akwai na kashe afu kuma akwai batun muwasati shi ma yana nan ta akwai kuma batun isari shi ma yana nan amma ina ne amma masaraf din da ɗaya ne sawa'un afu ne ko muwasati ko isari ina ne ake sarrafawa makusanta su kuma wa'yansu sun fi kusa sannan miskinai sannan ibn sabil to sai aya ta gaba ya salo naka na da yawa a karatu a nan karatu tambayoyi daban-daban sannan kuma ya ce kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum an rubuta muku yaƙi alhali abin ƙi ne gare ku a baya mun karanta kutiba alaikumus siyamu da kutiba alaikumul qisasu da kutiba alaikumul wasiyatu ko da ki ba haka haka ta zo ba ta zo da wayansu jimloli mu'tararai kafin ta ce ba ta ce mubasharatu kutuba alaikum wasiyatu sai ta ce kutuba alaikum idza hadara adakum al-maut in taraka khaira ya ce al wasiyatu to ka ma'ana kutuba alaikum al wasiyatu yaushe idza hadara adakum al-maut a wani lokaci a wani akan mai in taraka khaira khaira al-mal to kaga wannan kutuba alaikum kutuba alaikum ga wani kutuba alaikum ne ma'anan sa an wajabta muku kutuba alaikum alqitalu wa huwa qurbun lakum an rubuta muku yaki alhali abin ki ne gare ku ya ce kurh ma'anan kurh a lokace na nufin ƙi ne kan kansa ƙi shi ne kur kurhan ƙi amma sai aka ce kurhun da ma'anan makaruh makaruh ne sai aka ce mashi kur ya ce nan kan misali ce kamar ana ce ma hubs hubs ma'anansa mahabuz sai aka ce mashi hubs don hubs aikin yi ne aikin tuya ake cewa da wasu ko tuya ana toya waina ne ko to in tuyan sai aka ce mashi shi kanshi abinda aka tuyan sai aka ce mashi tuya kamar bahaushe yana da irin wayannan a wani surare yana ce mai abin ginanne gini ya ce na ga wani sabon gini waye gina ne ka ga gini aikin ne ma'ana na ga ginannen in ce na ga wani sabon gini waye gina wannan gidan ma'ana na ga ginannen gida sai aka ce masa gini to kuma yan kudu sukan ce ma gasasshen nama suya shi kuma su kuma wannan an kuskure ya kamata su ce masa gashi tun da ainihin akan gasa ne to amma su suya suke cewa wato so ma'ana soyayye kuma ba soyawa aka yi ba an gasa ne to shikenan kurhun dai yana nufin mene makruh alhali ki ne gare ku ma'ana abin ki larabin da luga an riga an sani kamar in ce in ka ce na ga gini kowa ya san abin da kake nufi ma'ana mai ka gani ginan ne amma sai ka ce masa gini to an rubuta muku yaƙi alhali abin ƙi ne wato ba ku so don rai ba ta kansowa don da wahala a cikinsa akwai shan wahala akwai akwai yiwuwan rasa rai akwai rasa gaba ko shan wahala da shigan makami a jiki da kassara ma wani lokaci tun ya tawaya ya zaune haka nan kassararre wani har arewa rayuwarsa ko ne rasa ido ko hannu ko kafa ko dai ire-iren wani wannan yana zuwa wajen yaƙi da kuma rashin dukiya a cikin rasa rayuka kuma akwai maraitarwa maraitar da yara da sauran saboda haka ba da daɗi ne wa'asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum yana iwa ku ki abu alhali alkhairi ne gare ku wato aƙiban su ke tana iwa ku kyabo ba ku san shi amma kuma ƙarshensa alkhairi wasa an tuhibbo shi an wako sharu lakum kuma tana iwa ku so abu alhali sharu ne gari ku ta ku musan dai a kyale kowa ku zauna lafiya to alhali lafiyan nan zama lafiya din nan sharri babban sharri don za a sarrafa kanku a ci mutuncinku a muzanta ku ku kaskanta ku walakanta ku da 'ya'yanku ƙarni bayan ƙarni ko kun ɗauka shi ne zaman lafiya su abinda suke ce ma zaman lafiya shi ne a yi shuru ma'ana ba yaƙi ba yaƙi ba shi ne zaman lafiya yana iya zama sunansa fitina yana iya zama sunansa fitina na akwai lokacin da aka iya kan zama amna ana cikin aminci amma lokaci ba aminci ba ne fitina ake zo a ciki to da ko fitina gara yaki wallahu ya alamu antum la ta'lamun Allah ya sani ku ne ko kuma ku sani wato Allah ya san menene maslaha gare ku menene mafsada gare ku menene alkhairi gare ku menene sharri gare ku amma ku ba ku sani ba kam da ya mutum sai ya so abu alhali sharri ne gare shi sai kuma ya kiya ba alhali alkhairi ne gare shi saboda haka ma babin taklifi sun ana cewa ainihin taklifi ludufi ne na Allah a babin tausayin Allah ne ga bayansa ya san wani abu wanda in ba su yi shi ba la mahalata za su cutu sai ce waje ya san wani abu in suka yi shi la mahalata za su cutu sai ce su bai saboda ka in Allah ya ce wannan wani ce wajibi wannan ya ce haramun a babin tausayinsa ne ga bayansa don su su ba su san abin da zai cutar da su abin da zai cutar da su arewa suna jin daɗin su kamar karatun mu na jiya wanda ce aka aka ce an lulluɓe aljanna da ababen ki an lulluɓe wuta da abubuwan sha'awa to kaga abubuwan sha'awar nan mutum zai so yayi saboda suna da daɗi to amma kuma ƙarshen su wuta sai a ce maka kokar kai wayan abubuwan da ba ka so karshen sa aljanna sai a ce maka yi wannan ababin tausayi ne ba Allah ta'ala yana kallafa mutane abu ne don su sha wahala ba yana gwada su ne sa musu wani abu don kawai su ci wahala ba a yana sa musu ne don tausayin sa gare su saboda su ba su sani kamar tamamin kamar yadda kuma iyaye sun sai da suke tarbiyyar yaran su yaro shi yana ganin abu yana kalli sai kai hannu maza a buge hannu shi bai shi bai sani ba shi ya dauka sai kuma ya shiga kuka wasu a bashi ta ba nan kuma wuta ne to in kana je in kana sai ka ce a kyale shi sai ka hana shi ko dai ko dai alaba shi kuka ko kuma ya dauki wani abu zai kai baki a kwace ya shiga kuka shi abin da yake amma an san zai cutar da shi to haka nan aka aka kai ma babba akwai hankalinka ragagge ne akwai abin da baka sani akwai abin da baka sani ba kai kana ganin alkhairi ne alhali sharri ko kuma kana ganin sharri ne alkhairi alkhairi ne Allah shi ya san menene alkhairi menene sharri tambaya da za mu ce menene alkhairi menene shirri tsakanin falasifa akwai tattauna dangane da menene mai kyau menene maras kyau suna nan suna tattauna ina za yanzu ba suna nan suna cewa menene good menene bad suna cewa to good shine abin da mutane suka dauka good bad kuma abin da mutane suka dauka bad saboda haka yana iya bambanta tsakanin al'ada zuwa al'ada wani abin da aka ce mai kyau ne a nan a wani al'adan ba mai kyau ba wannan hankali zai ɗauki wannan ya kamata ya zama akwai abu mai kyau akwai maras kyau kaga wannan ya nuna ko in ma ya nuna wani ya nuna dan adam ilmin sa ragagge ne to Allah da ya sani ya san menene mai kyau meye maras kyau sai ya umarni ya hani duk abin da kaji shari'a ta ce maka kada ka yi to a masalahanka ne ba abu mai kyau ba duk abin da shari'a ta ce maka ka yi to mai kyau saboda menene ya zo daga wanda ya halitta ne ala alamun man halaka wa huwa latiful khabir shi ya halice ka shi ya san menene daidai da kai kuma wake tuhuman Allah ba yake ganin Allah ne mai kware shi ne kawai hana mishi wani abu mai daɗi in mai mumini yana tuhuman Allah sai ce lalle ba tuhuman Allah ya tabbatar da Allah ya ce karka ya san ba kyau to yaƙi ba kyau amma me rashin yaƙi yana iya zama sanadiyar ƙasƙanci da walaƙanci kun san dai karatunmu na nahajul balaga na wannan da litin da ta wuce da ma baya don mun nuna yadda amirul mu'minin yake ta ƙarfafa su dangane da yaƙi kuma a wancan huduban ta baya ma wanda ya nuna cewa za ku ga mummunan aƙiban abinda abinda kuka yi gab da za su yi nasara sai suka sa rauni suka ce a yi yarjejeniya ya ce sun ga za a kashe su ne sun zo da sharri ne da suka ga za a kashe su ne suka ce wani suru ba suru suke zo sharri suke ne ba a kammala kawai suka ce a tun da dai sun daga alkur'ani sai a kuma ce da suna son alkur'ani da tun farko ba zo yaƙi suka ce a ya ce to za ku ga mummunan agiman kwamin daga bako suka ga askanci da walakanci yadda aka yi tuttar sa su kai suka fahimta da sun sani da sun bi wannan nasiha da aka yi musu tsaya sun dake da yanzu suke da yanzu hagan a rashin yaƙi yana isa ya zama ainihin an koma an zauna cikin ƙasƙanci da walaƙanci a tattaka mutane a mummurji a kwashe dukiyarsu a ci masu mutunci wanda ainihin cin mutunci ma fi kowane mu ya zama ka zauna a walaƙanci a ƙasƙanci to yaƙin da aka rubuta ba daɗi amma su su waɗanda suke yaƙanku me yi manufansu manufansu su tabbatar da cewa sun gusar da wannan addini sun maishe ku cikin addininsu ya zama sun share wannan addini naku kacin kan babu shi ya zama kun koma kun zama ɗaya da su to in abin su ci ƙarfinku ne to ba za ku ji da daɗi ba kuma ko kun koma addininsu a walaƙaci za ku koma sai dai ku koma a bayi kamar da aya ta gaba take za ta nuna hakan nan yana cewa kurhun ma'anan shi shakon alaikum makaruhun tsaba ne wato bisa ɗabi'a mutum ba zai so abu mai wahala to amma kuma akibarsa ake ake kallo inni kuma yace asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum yace fil aqiba duka gogo asa an takarhu shay'an wa huwa asa an takarhu shay'an fil hali a yanzu kenan ku so abu ku kyamu a yanzu wa huwa khairul lakum alhali alshansa a fil aqiba haka nan ma mafi yawan abin da ake kallafa muku ɗabi'a kan kishi alhali shi a kan shi ne maslahan ku ya tsoro kuma shi ne sanadiyan tsiron bisa ɗabi'a wake son yaƙi da yaƙi da daɗi ba daɗi ba daɗi akwai wahala ga tsoro ga firgici ga asarar dukiya ga asarar rayuwa a maraitar da yara a zawartar da mata wabilantar da uwa in ɗanta ya je da sauransu da sauransu ƙasa to ka gani akwai wannan a wajen yaki a mai da mutum abinda yan gidan rediyo suke shi ɗan gudun hijira ya bar gari dole ya je ya zauna a haima duk yaƙi na kawo yan saboda haka bai da daɗi to amma tana iya na ce sha biyu na manta in gaya maku abin da ya faru ranar sha biyu ga watan ramadan don ranar ukuwa ne da na manta je sai da na fita kenan sai ta ce au ai na manta ranar sha biyu ranar da annabi ya kulla yan uwantaka kenan tsakanin ansar da muhajiri ya nan ne kuma ya kulla uwantaka tsakaninsa da ɗan uwansa Ali bin Abi Talib saboda haka ma mutane su karkace masa ɗan uwan manzan Allah don manzan Allah ya kasance karka kallon kowanne kowanne wanda ya kama da mutum ne sai ya haɗa shi dare da shi mutum da shi shi amirul mu'mini shi yafi kusa da shi yafi kama da shi har ma a halitta da ɗabi'a to sai ya ce shi ne don haka ma sauran mutane duk sai ya lura da kowa ya haɗuwa masu da wanda ya kamata shi kamar da yadda ya lura da abokan da umar sun yi kama sosai sosai ya haɗa su da ba ka raba su wannan ɗan uwan wannan ne duk inda kaga abubakar za ka ga umar inda kaga umar za ka abubakar kuma kun san sun yi kama ko da ke ba a halitta suka yi kama ba ɗaya dogo ne ɗaya gajere ɗaya siriri ɗaya kakkaura ɗaya kaza ba su iri ba ne amma dai halin su iri ɗaya ne halin su iri ɗaya ne yasa su jaruntakan su ma iri ɗaya kun ga irin jaruntakan da suka yi a badar da jaruntakan da suka nuna a uhud da jaruntakan su ranar handak da kuma yadda suka jaruntaka a ainihin a khaibar duk saboda jarumawa to kaga da ali da da manzan allah da ali alaihi masalam irinsu ɗaya da abokan da umar radiyallahu anhu ma su kuma su irinsu to shi kenan rana wata yawan ma ainihin hajjaj ya halaka labarin hajjaj ba zan shi wanda shi ya shekar da jini ne a shekara ta 95 bayan hijira ran sha uku ga watan hajjaj safak azalim alhabith ya mace to labarin hajjaj ba zan bayar ba na son yanzu mai akwai addu'an ranar sha uku ga watan ramadan wanda sayyid ibn tawus ya kawo addu'an imam zainul abidin ne ainihin imam zainul abidin yana da addu'o'i a watan ramadan kowace rana da addu'an amma ya zuwa yanzu daga tun daga rana ɗaya zuwa sha biyu ba gani ba samu addu'a ba sai daga na sha uku aka samu har zuwa ƙarshe har zuwa talatin saboda haka daidai gwarwa za mu so makaranto irwa na addu'o'in da addu'o'in suna da daɗi yanzu kuma tun da makiya sun samu a gaba na yau ko addu'a ne akan azzalumai ya kamata addu'an yau din na sha uku lalle azzalumai a zuba musu mutum ya duba akwai sahifofi daban-daban akwai mutum ya duba sahifa sajjadiya akwai kamila akwai jami'a to jami'a din akwai wannan ta fi girma haka sannan kuma in su addu'o'i mutum zai gani wannan a cikin ya duba kuma ikbar na sayyid bin tawus ayyukan ramadan zai gan shi a ranar sha uku ga wata amma na ɗaya sha ɗaya zuwa sha biyu ba a samu amma wasu da ranaku insha Allah za mu karanto za mu fara karanta da wannan mutum kila yana da ikbal a cikin kwamfuta ɗinsa zai gani ayyukan ramadan sha biyu ko kuma sahiba sajjadiya alkamila amma ba yana da shi bane dama rabi zai wahala ya damu insha Allah a gurguje zan karanto mana addu'a insha Allah اللهم إن الظلمة جحدوا آياتك وكفروا بكتابك وكذبوا رسلك واستنكفوا عن عبادتك ورغبوا عن ملة خليلك وبدلوا ما جاء به رسولك وشرعوا غير دينك واقتدوا بغير هداك واستنوا بغير سنتك وتعدوا حدودك وسعوا معاجزين في آياتك وتعاونوا على إطفاء نورك وصدوا عن سبيلك وكفروا نعماءك وشاقوا ولاة أمرك والوا أعداءك وعادوا أولياءك وعرفوا ثم أنكروا نعمتك ولم يذكروا آلاءك وأمنوا مكرك وقصر قلوبهم عن ذكرك واستحلوا حرامك وحرموا حلالك واجترأوا على معصيتك ولم يخافوا مقتك ونسوا نقمتك ولم يحضروا بأسك واغتروا بنعمتك اللهم فاصبب منهم واصبب عليهم عذابك واستعسر شعفتهم واقضى دابرهم وضع عزتهم وضع عزهم وجبروتهم وانزع أوتارهم وزلزل أقدامهم وأرعب قلوبهم اللهم إنكم اتخذوا دينك دكلا ومالك دولا وعبادك خولا اللهم اكفهم بأسهم وابذل حدهم وأوحن كيدهم وأشمت عدوهم واشفي صدور المؤمنين اللهم افتت أعضادهم وقهر جبابرتهم واجعل الدائرة عليهم واقضل بنيانهم وخالف بين كلمتهم وفرق جمعهم وشتت أمرهم واجعل بعصهم بينهم وابعث عليهم عذابا من فوقهم ومن تحت أرجلهم واسلك بأيدي المؤمنين